الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام yau juma'a sha shida ga watan rabi'in al'awwal ijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da takwas daidai da sha shida ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na saba'in da takwas daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin a ƙa'idar shi'a al-isne a shari'a su'alun wa jawabun wallafan abdurrahman bin sa'ad bin ali ash-shasari Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi zamu tashi tambaya ta 17 bima za yufassiru shuyukh ash-shi'a qaulullahi ta'ala da menene malaman shi'a suke fassar faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah madaukin sarki yana da sunaye kyawawa saboda haka in kuna da bukata za ku roƙai to ku roƙe shi da waɗannan sunayen wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihi ku bar waɗanda suke ilhadi da wuce gona da iri da taɓargaza da ɓanna cikin sunayen Allah madaukin sarki don su waɗannan mutane ba kan daidai suke ba sai ji zauna makanu ya amalon za a yi masa sakamako gwargwadon abin da suka zamo suna aikatawa aya ta 180 cikin suratul araf mala ya ce iftara shiyuha shi'a anin rida alaihi salam malaman shi'a sun kirkiri ƙarya da suka danganta ma al'imaman rida cewa iza nazalat bikum shidda duk sanda kunci da wahala da damuwa suka sakko maku fasta'inu bina alallah ku nemi taimako da mu a wurin Allah madadin ku kira sunan Allah ku kira sunanmu ku ce ya Ali ya Hussein ya Rida ya Jafar ya Muzaffar ya Mahadi kun gane wannan shine ista'inu bina alallah ku nemi taimako da mu akan Allah wa huwa qawlu wa huwa qawluhu wa huwa qawlullah walillahi asmaul husna wai asmaul husna nan da Allah yake da su wai su ne a imma fada'uhu biha kun gane shi yasa ana bude ma dan shi'a wuta yana ya ali ya husain ya mahadi kan ji ƙaryan da aka yi mashi ya mutum mushiriki mun gane wannan da kyau ko ƙarya aka yi mashi ya yadda da wannan yasa su ma lokacin da suka ji wuta sai suka canza kawai suka ce sun to mahadi an kira bai zo ba an kira an kira bai zo suka ce Allah shi kenan ce ai na ai daga baya kenan ko daga kun fusata shi ba nasara Allah ya taimake mu yaran mutane an ɗauke su an ɓata masu tunani ka kira Allah an hana ka Allah ya kyauta ƙala abu abdullah wai aka ce baban abdullah ya ce na hannu wallahi al'asma'ul husna wai su ne al'asma'ul husna Allah zai la yi min ahadin illa bi ma'arifatina duk abin da za ka yi ko za ka roƙa wajen Allah in baka san su ba Allah bai baka ba da uhu biya saboda in za ku roƙi Allah to ku roƙe shi da sunayen waɗannan a'imma din ga yadda ake ɗaukan awoyin alkur'ani ake masu fassarar sun zuciya idan baka nemi malamin da zai gaya ma gaskiya tsakani da Allah ba tsakaninka da Allah ba za ka mutu mushriki ba malamin da yake jin tsoron gamuwan shi ga Allah Allah shi zai iya gaya maka tsaban gaskiya ba wanda duniya yake kallo wai bari in yau da ka ya samu abin da yake so nan da lokaci kaza sai kuma ya zo ya faɗi gaskiya ka hankali da wannan akwai abin da yake nema ne kuma da kai so da dama in muka zo karatu kun san ina maku magana akan sharhin hadisi mazi iban ban zaton na taɓa yin bayanin abin da nake nufi da hadisin mazi iban irin jiya annabi ya ce zakuna ko kyarkeci ko kuraye mayunwata ba su ne mafiya ɓanna ga garken awaki ba eh irin mai addini da ya sa son duniya sai ce ko kuɗi ko shahara da sunan addini shine maɓannaci mutane sun kasa gane wajihin wannan misali da wannan kwatance na annabi wancan zakin shine malami yunwan ita ce son kudin ko son shuhura ko son ɗaukaka ko son kaza awakin su ne mutane da ke bin shi suna annabi mai da su awaki yanzu wanda kawai baya binciki an gaya mai magana kawai bum kawai tafi shi da akuya da ɗaya ne annabi ne buga misali da kai kai ne akuya to ɓannan da wancan zaki mayunwaci zai magarken awaki shine ɓannan da malami ɗan son zuciya zai magarken jahilai sai ya ɓata addininsu duka bayan ya gama ɓata nashi da yawa mutane suna cewa wai ai laifin yana kan shi wa gama ai yanda umarni yake a kan shi haka umarni yake a kanka da ya gaya maka me yasa baka je ka bincike wasu malaman ba kuma harkar malanta jama'a harka ce ta ra'ayi harka ne ta zaɓa zaɓa sanka ne koko dalili ne hujja ne yasa mutane mai a hankali mai ahalar ya riga ya gawa mana komi ya ce wa yas'alal ulama sai ce wa yaqtadi bil muttabi'ina lis sunna waye wanda yake bin sunna ba tare da kwana ba in kai tambayan ma in ka tashi bi shi zaka bi tsada ya ce wa yas'alal ulama da sai shiru amma sai ce wa yaqtadi bil muttabi'ina lis sunna saboda malamai suna suka tara mun gano wannan da kyau duk abin da ka dauko sai ka dauko akwai masu matsala cikin shi to ka hankali da wannan yanzu gashi wannan ce malamai ne jin da suke ma qur'ani fasara a cikin yan bid'a da yan sarri haka suke ma nasoshin alqur'ani irin wannan ba nan makaranta da ku cikin kitabun shari'a ba annabi ya ce nan gaba wasu mutane za su bayyana sai ya faɗi sufofinsu uku ya ce ƙananan shekaru huda sa'ul asnan ya ce suna da ƙananan shekaru sufaha'ul ahalam masu wautan tunani ya ce za zo suna biya maganin khairul bariya za ka ji hadisai da ayoyin rau a bakinsu annabi ce yamriquna min al-islam kama yamriqu as-sahmu min ar-ramiya ce suna barin addini yanda ka san fitan harsashi daga bindiga ba su da alaka da addini duka din nassin da yace ayi za su yi mai tawili din nassin da yace kar ayi za su yi mai tawili wannan kuma raddani saboda abin da aka ce su yi ko su barin bai daidai da abin da suke so ba saboda ka sai dai qur'ani ya bi su ko kuma su na kasashe a matsayinka na mai bi kamata ya zama kana da saiti duk sanda ka ji magana ba da gamshe ka ba ka je ka tambaye malamai ka wanke kafa tun daga nan ka tafi duk inda za ka samu malamin da ka san na sunna ne ka je ka ce akwai matsala ne da ta taso wani ya ce kaza wani ya ce kaza don allah mai gaskiya malamin in ya sa abin da yake zai gama gaskiya in bai sani ba zai ce bai sani ba je kojon wani in ko ka gane bai sani ba ko kai sallama da shi ka je inda zaka zaka nemi gaskiya ma dan adam zai ce aha to ai bari in ci gaba ai kaza kai zaka rena kanka mafi yawancin yan shi nan da aka aka batar da su mafi yawancin yan dariƙa da aka aka batar da su da aka ake tabbatar da ahlus sunna malaman su yan son zuciya suka saka su a cikin matsaloli yanzu ba ɗan shi a ƙwaya ɗaya da yake kan shirya duk akan ɓata aka ɗora su yanzu jiyan da tsabin shirka ce aka kare ta da me da alkur'ani kuma shirka madaran shirka a matsayinka na ɗalibi wanda ka je bincike malamin ka ya gaya maka wannan sai ka ce ka yadda sai ka ci gaba da yi ka mutu arne baka sani ba akan me jama'a za mu yi dama faɗi kalma ɗaya ana recording wanda kai ka san ƙarya kai ma Allah ko ba a rikodin ba Allah na rikodin ba an tana za a rikodin a ɗora ma duniya kowa ya gani kai da ka faɗi ƙarya kuma kana da magabta a ko'ina la jama'a ku yi lissafi kar ga mutane da sun zauna gaban ka ba dabbobi ba ne kar ga mutane da suna sauraron ka ba wawaye ba ne da hankalinsu addini ya kawo kalmar Allah ta zaunar da su duk in za ka faɗa to wallah ka gaya musu gaskiya kawai in ko wallah ka yau da resu ko wutanka daban Allah ya kiyaye to shine waye ce wai sune asma'ul husna fa da uhu biha wannan magana waɗannan mutane sun faɗe ta a cikin tafsirar ayyashi wallafzu lau haka ne ko lafazin ma na ayyashi ne a jiz'i na biyu shafi na 45 a lamba hadisinsu na 119 tafsirar sotla araf da littafin al-ikhtisas shafi na 252 lil-mufid da kuma tafsirar safi a jiz'i na biyu shafi na 254 zuwa 255 tafsirin sotla araf sai tafsirar burhan a mujalladi na uku shafi na 249 a jizi na uku tafsirin sautul araf wannan aqidansu ne wanda dillata tafansu kaje sun ruwaito iza shi'a bata ce shi'a musiba ce shi'a bala'i ce tambaya na gaba tambaya na sha takwas mala ya ce ma manzilata a kawala in matis ne a shari'a inda shiyukhi mazhabin shi'i wai menene matsayin maganganun a'imma na shi'a al-isnai a shari'a a mazhaban shi'anci waɗannan a'imma guda sha biyu me nauyi da girma da daraja da martaban maganganun a'imma da za ka ji an ce kala abu abdullah kala ja'afar kala askari kala wa kala wa me matsayin wannan maganan a wajen 'yan shi'a da kuma imamansu ya ce hiya ka akwalin lahi ta'ala ai maganganun daidai suke da maganganun Allah wa rasulihi da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da maganan imami daga cin a'immansu da maganan Allah da maganan annabi duk ƙarfinsa ɗaya darajarsa ɗaya ƙimansa ɗaya ba wanda tafi wata qalu suka ce inna haditha kulla wahidin min al-a'imma adh-dhahirin qaulallahi azza wa jal suka ce duk wani magana daga cikin maganganun fitattun imamanmu to kamar maganan Allah ne laktilafa fi aqwalihim babu sabani cikin maganansu na Allah kama laktilafa fi qaulallahi ta'ala kamar yadda maganan Allah babu sabani duk iri ɗaya ne da maganan imami da maganan Allah ɗaya ne daga ce qala Allah dai da yake cika ce me qala imam in kuma Allah ya faɗa imam zai iya sa kafa ya hankali ta kuma ta hankalu shi yasa maganan imam a wajensu to daidai take da maganan Allah wannan magana karanta ta cikin usulul kafi sharhi usulul kafi juz'i na biyu shafi na 225 babu riwayatul kutub wal hadis wa fadlul kitaba wa tamassuk bil kitab bal qalu kai sai ma da suka ƙara gaba suka ce ya juzu man sama a hadisan an abi abdullah wajibi ne ga duk wanda ko ya halatta ga wanda ya ji magana an ce abdullahi alai abu abdullah ya faɗa an yarwihi an abihi an ahadi an au an ahadi ajdadihi alaihi musallam ko ya danganta maganan zuwa ga ɗaya daga cikin kakannin shi bal ya juzu an ya ƙulu ƙalallah maganin imami ne ya halatta maka ce Allah ne ya ce ba mun sha kawo maganinsu da ake cewa suna cewa idan su hassanna ra'ayin ja'alna wa hadisan ba bal haza huwa aula suka ce kai wannan ma shi ya mafi in imami ya faɗa magana kama ce Allah ne ya faɗa mun gane li hadisi abi basirin qala saboda hadisin abu basir da ya ce kultu li abi abdullahi alaihi salam na ce baban abdullahi alaihi salam alhadisu asma'uhu minka magana ne na je wajenka eh arwihi an abika au asma'uhu an abika au arwihi anka wannan maganan in ruwaito shi in ce daga babanka ko ko in ruwaito shi in ce daga wajenka dai kai na ji ka faɗa qala sai yace sawa'un innaka sawa'un illa annaka tarwihi an abi ahabbu ilayya yace kama ce babana ne ya faɗi maganin nafi so wa qala abu abdullah alayhi salam li jamil sai abu abdullah yace wa malam jamilu ma sami'ata minni duk abin da kaje daga wajena eh farwihi an abi kawai ma ka ce babana ne ya faɗa kun gano wannan da kyau ka ce shi ya faɗa kuma ba shi ya faɗa ba to in ka so ma ka ce wa ya faɗa ka ce Allah ne ko ka ce manzan Allah ne abin da yake nufi kenan waye baban nashi na can sama manzan Allah ba kawai shi fa ya faɗi magana zuwa ka ce manzan Allah ne ya faɗa wannan magana sun faɗe cikin usulul kafi jizyin farko shafi na 40 lamba hadisin su na hudu babu riwayat kutubi wal hadis wa fadl kitaba wa tamassuk bil kitab Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum